أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دل شاكو غاوة شدة hijira biyar ya yi daidai da ranar shida ga watan 12 miladiya uku. alkhairin da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulum dinin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fondo dai gidan kasuwar banka ne wannan niyami na jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratun nur suratun nur jiya mun fara farkon aya na farko zuwa na biyu lokaci insha Allah yau za mu tashi aya na uku zuwa abin da Allah ya so ina ganin da fata an shirya bayan mu fara idan mun karanta fada Allah madaukin sarki suratun anzalnaha Allah ya ce sura ne da muka sabkar da ita wa faradnaha muka farlanta yin aiki da ita mana muka sanya hukunce-hukunce da yawa ciki وأنزلنا فيها آيات بينات كما مسوكد آيوي مبينات كم ون سورة لعلكم تذكرون لنكم تانيكو أستو كبه مغنى الله التي الزانية والزاني مزناتي يا مچي لمزناتي نمش فاجلدوا كل واحد منهما مئة جدة كيما kowanne ɗaya daga cikinsu bolala ɗari-ɗari ana nufin waɗanda aka kama sun yi zina kuma ana magana ne da ɗiya ba bayi ba baiwa mace da bawa namiji ya kama suna zina hukuncinsu rabin hukuncin ‘ya'ya ne ba bayi ba kun gane ko sannan da Allah ya ce azzani ya to zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata janda ana bayani ne ga mazinatan da ba su taɓa yin aure ba amma mazinacin da ya taɓa yin aure namiji ne ko mace hukuncinsa daban kamar yadda hadisan manzo Allah suka nuna an gane ko in an kama su kowanne za a yi musu bulala ɗari ɗari suwaye za su yi bulalar hukuma ce take zartar da hukunci ba mutanen unguwa ba ku mutanen unguwa sai dai ku kama ku kai mu hukuma idan ta zartar da hukunci yadda Allah ya ce shikenan amma ba sai ba ku dai kun yi abin da za ku yi ba ɗaiɗin mutane suke yi wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah tattausai ya kama ku game da su game da abin da ya shafi addinin Allah ma'ana wajen haddin da za a yi musu nan ana nufin tausayi da zai hana ku yi musu haddi ba tausayi na ɗabi'a ba kana iya kama mutum za a yi mai bulala ka rinka tausaya masa ɗabi'a ce ta mutum wannan babu laifi amma duk da kuke tausaya ma mutum in ya zina ku yi mai hukuncin Allah kar tausayin ku da shi ya hana ku mai hukuncin Allah ko da kuna tausayin shi to ku zartar mai da hukuncin in kuntum tu'minuna billah in kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin samu wani jama'a na mu'minai su halarci lokacin da za a zarta musu da haddi kun gane ko idan za a musu haddi wasu musulmi su je su gani dan abu ne da ba a san wasu su yi to in ka ga yadda aka yi mawa ne gobe ba za ka yi ba dan gudun ka tsaye haka Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniya mazinaci namiji baya aure sai mace mazinaciya aw mushrikatan ko mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zani ita kuma mace mazinaciya ba wanda zai aure ta sai dai namiji mazinaci aw mushrik ko kuma namiji da yake mushriki ne hurrima dhalika ala almu'minina an hawran an haramta yin wannan ga mu'minai wannan ayar malamai suna da iskali wajen fassara ayar saboda kalmar annikah da larabci tana za ta bada ma'anar saduwa tana za ta bada ma'ana na aure to a nan wanne ne ake nufi kun ji fasar da muka farko ko to mu yi ta biyu azzani la yankihu illa zani maza na ci namiji ba mace da za ta yadda shi zina da ita sai dai mazinaciya musulma ko ba musulma ba ko mushrika ko kuma shirka wadda ba ta da addini wazaniyatu haka ma mace mazinaciya la yankihuha illa zana ba wanda zai saru da ita sai dai mazinaci dan uwanta ko cikin lalatattun musulmai ko abin da ya kama da wannan aw mushrik ko kuma mushriki saboda wa hurrima dhalika ala almu'minin ita zinar an haramta ta ga mu'mini ba sa yin fasara nawa kenan to nan ne aka samu iskali inda annikahu yana zuwa da ma'ana alwada shine saduwa sannan kuma yana zuwa da ma'ana aure to wanne ne wasu suka ce ayar fasara ta na hakika shine azzani la yankihu illa zaniya mazinaci namiji ba zai sadu da wata mace ba sai dai mazinaci a yar uwarsa ko kuma mushirka saboda nasi na ƙur'ani ya haramta ma musulmi ya auri mushirka ko ba haka bane kenan da an kace auri mushirka kenan mushirka wanda ba ta da aure haramun ne namiji musulmi ya zina da ita inda dama babu aure tsakanin su shi yasa suka ce inda ana nufin aure na hakika ne irin wancan to da ba a kawo wancan mushirka inda dama Allah ya hana aure tsakanin mushriki da musulmi inda shi mazinaci ko yana zina musulmi musulmi ne ya yi mushirki duk da yake zanen abu ce mai muni amma mazinaci in ya mutu a gurin Allah sai dai ya zama cikin mashi'a amma mushirki in ya mutu baya da mashi'a ta Allah ce sa suka ce kenan nan ba ana magana aure wancan mun ana nufin sabuwa saboda Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniya mazinaci namiji bai aure sai dai mazinaciya inda an tsaya haka to iskalin ya kare amma sai an ka ce aure mushrika ko ko mushrika akwai aure tsakanin musulmi da mushrika ne to inda babu kenan nan ana nufin saduwa shine ra'ayin su ibnu atiya da sauran malamai duk da yake akwai malaman da suke fahimtar haka amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun rinjayar da wannan ma'ana cewa mazinaci namiji bai saduwa da wata mace sai dai mazanaci a yar wasa ko kuma mushrika lakkarin da wannan dabi'a wa hurrima dhalika alal mu'minina an haramta wannan ga mu'minai kenan biyu kenan in an dauke shi fassara farko ne an haramta wa mazinaci ya wal mazinaci in an dauke shi a fassara na biyu ne an haramta yin zina ga musulma ko mushrika Allah ya haramta wannan ga mu'minai ba kai والذين يرمون المحصنات وإن suke jifan katangaggun mata na musanatarin kamammun mata waɗanda ba sa yin zina sun malam ya atu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba fajididuhum na jadda to kuma su hulala bulala tamanin da a ce fadribuhum da fajliduhum wa inahi ko da ke su da ku musu bulala wacce kalma yake in ana son a sa cikin nan fajliduhum yake ko fadribuhum malamai suka ce misa aka ce fajliduhum ba a ce fadribuhum ba hikimar shine a hukunci na kazafi ko hukunci na zina jan kunne na abu ne da ba sunna wai aka yi a kashe ka ba sunna aka yi gobe kakkai to bari a ɗanɗana ma abin da a ɗabi'a bai ciki kashe ba a ɗabi'a bulala ba ta ciki kashe mutum ba amma in an kasa hannu ana dukan ka ko ce ana dukan ka a ɗabi'a yana iya ji ma sosai ko ya kashe kun gane hikimar ko to inda jan kunne na kamar yanzu kana da ɗa ƙarami ya kana son ka lazabtar da shi kakkasa hannu ka bugai kana iya kashe mai samun bulala wani yaro ma bulala ta mai yawa sai ka nemo ɗan ƙaramin tsuma ka shauɗa mai wani ma bulala tsuma ya mai yawa sai ka nemo ɗan tsintsiya inda manufar ka ja kunnan shi ne ɗan ya bane to kenan haddi na zina da haddi na ƙazafi manufar a daina ne ba wai manufar a azabtar da mutane ba ne ko a kashe su Isa Allah ce fajini ruhun ku musu bulala an gane hikimar ko? wallazi ne yarmunar muhsanati wanda suke zargin shi ne yarmunar jifa suke jifan katangaggun mataye wanda ba sa yin zina an gane kalmar ko? to akwai tambaya nan sun malam ya ato bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba fajililu mu samani na jadda ku yi musu bulala bulala tamanin bayan kun kare wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma har abada kada ku sake karba shaidar su in sun kai shaida ba a karba wa ulaika humul fasiqun wannan sune fasikai ma'ana Allah ya lissafa su a cikin fasikai wasu malamai suka ce wanda ya taba yin zina aka kama shi aka yi masa haddi na zina ko kuma wanda ya taba yi ma wani kazahi ya ce wane ya yi zina kun gane ko aka kama shi aka mai bulala tamanin to ko ya tuba in ya zo ya yi shaidar wani ya yi zina ba a karba sai ya tsammani yana so ya ɗauki fansa ne kun gane misali ko amma inda Allah ya ce in sun tuba an yaye musu malamai su ce in ya tuba ya yi shaida a wani wuri wani wuri wanda ba kazahi ba to ana karɓar shaida shi amma yan wajen kazahi ne sai ya ce ka taɓa yin abu aka yi ma bulala babu mamaki kai ma kansa ai mu wani na kai da na haka dai a kawo wani kai ban da kai tambayar da nake so in yi da Allah ya ce walladina yarmunal muhsanati wa'inda suke jifan katangaggun mata cikin musulmai da ce wallazi ne yarmunar musulmati waɗanda ke jifan musulmai da kalmar zina da a ce waɗanda ke jifa katangaggun mataye da kalmar zina wacce kalma ta fi gamewa musulmai ko yan ka ce masu jifan musulmai mataye da kalmar zina duk musulma ta ce ko ba ta shiga ba da kamamma da wadda ba kamamma ba ko ba haka ba ne to me yasa aka yi amfani da kalmar kamammu ba a ambaci sauran ba an gane hikimar maluma suka ce abin da yasa aka ce kamammu saboda idan ka san mace mazinaciya ce ko ka ce mata mazinaciya ta kai kararka gurin alƙali ba za a yi mahaddi ba macen da take iska ce ta ce da ita karuwar banza ta ce ni za ka ce ma karuwa ka taba gani na da kaza da kaza sai ta kai karaka a kotu musulunci ba za a yi ma haddi ba sai dai a ce kin ji kumya kin ji yadda yake ce miki ki je ki gyara halinki amma mace da an santa ba karuwa ba ce kamammiyar mace ce sai ka yi mata zargi tana zina in an ka kama ka to sai a yi ma haddi haka hukuncin yake akan mazaje namijin da ka san fasiki ne mutumin banza ne idan ka jefe shi da kalmar zina ya kai ƙara ka kotu musulunci aka yi bincike aka gano ɗan iska ne ba za a yi mahaddi ba amma ya aka gano mutumin kirki ne sai a ce a yi ma haddi dan za ka ɓata mutuncin shi shi wancan dama ya zo da mutuncin shi an gane misali ko Allah ya samu dace malamai suka ce abubuwa uku ana iya yi ma mutum haddin kazafi a kansu ɗai babu saɓani a kai guda biyu an yi saɓani wanda babu saɓani a kai ka ce mutum mazinacin banza mazinacin yofi sai kai ƙararka tambayi ka dawa ya yi zina kaga ka saba to in baka kawo shaida ba to za a yi mabulala tamanin na biyu shi ne kina ce mutum ƙazamin banza kai ka lalace ƙazamin dauɗa ta ma yawa sai ka wanke dauɗa da agare ka zina ba dauɗa ba ce sai shi tunanin ka ce mai dauɗa ka ce maka sai shi fassara kana ji hushi da wannan kalmar ne sai kai ƙararka to yanka kai ƙararka kana aika canza ka ce ma alƙali ai kai ba haka ke nuni to wannan dole sai a ƙyale ka kun gane ko ko kuma ta'aridi ta'aridi shine kace mun mutum kace da mutum misali kuna faɗa da mutum sai kace to ni dai mahaifiyata ba mazinaciya bace to mahaifiya ba mazinaciya goma ga wani ai dai dole sai an yi guda to sai ya kai kara ka ya za a yi da wannan shi ma malamai suka ce sai an yi bincike kafin a ce za a zartar da wani hukunci wallahu a'lam Allah ya ce aya daga ba illa ladina tabu sai da wanda suka tuba min ba'da zalika bayan wannan kazafi da suka yi ma'ana wanda suka yi ma wani kazafi suka tuba bayan an yi musu haddi to suka in sun yi shaida ana karɓar shaidar su wa aslahu suka kuma gyara halayen su fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jinƙai ne ga wani hukunci na tai wallazina yarmuna azwajahum wa'inda ke jifan matayensu da kalmar zina, walam ya kullahun shuhada'u ba su da wani shaida tare da su illa an fusuhun sai dai kawunansu, su kuma ya za'i da su. Mutumin da ya ce matarsa ta yi zina ko yana zarginta da cikin ba na shi na ba. To shi ba a ce ya kawo shaidu hudu. rantsuwa hudu ne zai su ne an makwafin shaidu guda hudun da zai kawo shi ne sai Allah ya ce fa shahadatu ahadihim shaidan ɗayansu arba'u shahadatin billah yayi shaidu guda hudu tsakanin shi da Allah ma'ana yayi rantsuwa guda hudu tsakanin shi da Allah rantsuwa hudun nan su ne makwafin shaidun da zai kawo innahu lamina sadiqina cewa shi mai gaskiya ne game da abin da yake faɗa kamar yaya ke sai alƙali ya ce da shi to ka rantse sai shi ya rantse da Allah abin da yake faɗa game da wance gaskiya ne ya rantse da Allah abin da yake faɗa game da wance gaskiya ne ga na biyar sai ce in kuma ƙarya ya yi ma wance to Allah ya tsine masa albarka alwai su ce da ya cika sa hudu ita matar haddi ya wajaba a kanta amma sai Allah ya ce ita ma a ba ta chance ta rantse don ta tunkuɗe mu kanta haddi amma dai ɗayansu makareci kuma haka ba ne shi ne sai Allah yake cewa والذين يرمون أزواجهم ما سزرقن ما تايسوا da kalmar zina ولم يكن لهم شهداء باسوا da shaidu illa anfusuhum sai dai kawunan su wa shahadatu ahlihim arba'u shahadatin billah dayan su zai yi rantsuwa rantsuwa guda hudu tsakanin shi da Allah innahu la min as-sadiqin cewa shi mai gaskiya ne wal khamisatu rantsuwa ta biyar sai ya ce anna la'anatallahi alayhi cewa tsinon Allah ya tabbata a kansa in kana min al-kadhibin in shi ya kasance daga cikin makareta ne mana in ƙarya yake wata Allah ya tsine masa inanin tsohon zai yi ta biyar sai a rufe da ita o ya ƙirau an hal'azaba ita ma mata za a tunkuɗe masa azaba mana haddi shi ne ake nufi ana haddin da ya hau kanta na yaren tseto za a sauke mata shi ta hanyar ba ta dama an ta shahada arba a shahadatin billah ita ma ta yi rantsuwa hudu tsakaninta da Allah innahu laminal kadhibin cewa shi makareci ne ce na rantse da Allah wani ƙarya yake min na rantse da Allah wani ƙarya yake min na rantse da Allah wani ƙarya yake min ta biyar sai Allah ce wal khamisata rantsuwa ta biyar sai ta ce anna ghadaballahi alaiha hushin Allah ya tabbata akan ta in kana min as-sadiqin in shi mai gaskiya ne malamai suka ce missa namiji aka ce shiyarci ce tsinuwar Allah ta tabbata gare shi ita kuma mace aka ce ta ce hushin Allah ya tabbata a gare ta kun gane misali wasu malama suka ce saboda su mata dama tsinuwa ga bakinsu na take zagi ga bakinsu na yake inda za ta ce tsinuwa za ta gaba ai komi ba abin bai yi mata nauyi dama ta saba shi ko namiji bai cike yin hakan ba mana ana samun maza masu yawan zagi amma ba su da yawa ana samun mata waɗanda ba sa zagi su kuma ba su da yawa masu zagin sun yawa sai aka ce ta ce hushin Allah saboda me an ka ce ita kuma ta ce hushin Allah malamai suka ce saboda sifar wanda ya san gaskiya ya ɓoye to in Allah zai ba da labari a kan shi zai ba da labarin ya yi hushi da shi ne to ita ma sanin gaskiya ne ko ƙarya ne ya fi kusa da reta shi yasa an kace to cice hushin Allah ya tabbata gare ta in ka duba yahudawa duk inda Allah zai baka labari sai ce ya yi hushi da su mu ma sai a ce hidirar siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim sai Allah ya ce menene al-maghdubi alaihim su ne ne Yahudawa Allah ya hushi da su me yasa ya hushi da su saboda sun san gaskiya suka ki menene suka ki aiki da ita to ita ko mace wajen wangarin tsawa za a yi ta hi kowa sanin menene in abin da miji ke faɗa gaskiya ne ta sani in abin da mijin ke faɗa ƙarya ne ta sani to in ta san gaskiya ta ɓoye hushin Allah ya tabbata gare ta in ko abin da ta faɗi gaskiya ne ko da ta ce wushi Allah ya tabbata a gare ta to bai tabbata a kanta inda dama abin da ta faɗi gaskiya ne shi yasa ake amfani da wannan lafazi ga matar sai a mata haddi in ta yi nukuli sai a mata haddi kun gane nukuli in ta kiya an kashe rinci ta ce ni wallahi ban rinci a kuma bai yadda ba da kotun musulunci ne suke yin wannan amma kamar yadda shari'a ta sa wannan wuri wuri ne mai haɗi irin wannan rantsuwa ta ake ce ma li'ani tana da sura biyu ko dai ka tuhimi mata ko mutum ya tuhimi matarsa da wani yana zuwa wurinta yana zane da ita kaga nan babu bayyana zato ne ko kuma ya tafi ya bar ta sai iske ta da ciki ya ce cikin ma na shi ba ta ce naka to na na eh to shi ke ne rike tambayar ka kuma in ƙara wani musafke wabba eh na na mukinan nan ga kamar irin mace da miji in zargi ya shiga tsakaninsu siga biyu ne ko ya zama yana zarginta ne babu shaida ko kuma ya zamanto ta yi ciki ya ce ba nashi na ba tana fara ko ba ta faru to duka wannan abu biyu shi ake ce mali'ani rantsuwar da za a yi shi shi rance so hudu ita ta rinke so hudu na biyar kowa ga abin da zai faɗa in babu ciki sun rabu in akwai ciki za a raba su to wake da ɗan ɗan ɗan mace ne sai a ce ɗan wanci ba a ce ɗan wani shi ɗan da ne ana dingina shi ne zuwa ga babarsa kun gane misali ko shi kuma wani yake cewa to yanzu in namiji bai taɓa yin aure ba ya yi zina baiwa ba taɓa yin aure ba ta yi zina menene su hukuncin da za a musu za a musu rabin hukuncin da ake yi maɗani inda su bayu ne to idan ɗa ya taɓa yin aure aka kama shi ya yi zina ko kuma ya ba baiwa ba ta taɓa yin aure aka kama ta ta yi zina wani hukunci za a zartar mata da shi za a zartar mata da hukuncin kisa ne kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni akan ma'is za ta mai da hukuncin kisa sannan gabiliya da ta zo da ɗa na shege ta zo da ciki na shege gumban mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzo Allah ga ciki na ya babu ɗa e babu uba manzo Allah sai kawai kai ta dawo gaban shi ta ce ina gaya ma gashi na yi ciki na zina ban ba ya juya har so hudu zala ce ta tabbatar makanta da shaidu tana da hankali an kace tana da hankali yace to tai haƙƙi aihu da ta aihu shi a nufa shi da ta yi ta tuba da ta istighfari tsakanin ta da Allah da ta je ta yaye sai ta aihu ta zo ta ce gashi na aihu manzo Allah ya ce ta take haƙƙi shahada shi haƙƙi yayi kun gane ko da ta yayi ta ce ga ɗana yayi manzo Allah ya ce to wa zai rika miki shi ta yi har samu kula da shi za ta tafi wani ci shi a bashi ɗan zai rika shi kuma za na ce shi a je a zartar mata da menene da hukunci to lokacin da an fara mata hukunci saboda jin zahi da ta yi ta kama hanyar tafiya sai manzo Allah aka bashi labari ai gashi gashi ya ce ai da kuma ta gudu in an tashi mutum da ya ji zahi ya gudu shi ta shi ta istighfari kenan ba nufin shari'a ta kashe mutane ba ne shari'a tana nufin ta gyara mutane ne da ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai mata sallah sai na Umar ya ce wanda ta yi da za a yi mata za a yi mata sallah manzo Allah yake ce tuban da ta yi da za a raba wa mutum 70 a yannan kwarare na na Madina da Allah da ta ishe su shiga aljanna tace yace mai ka taba ganin mutumin da ya bada ransa saboda Allah saboda haddin Allah wani an kace za a mai haddi ya bar kasan nan kenan in gani ko don in ɗiyare haka za a yi musu to in bayi ne ma bawa ya taɓa aure ya yi zina ko baiwa ta taɓa aure ta yi zina in an kama su miza a yi to su bulala da a musu ba a kashe su saboda shi bawa kuɗi na dukiya ta dukiya ba a wasa da ita kun gane misali ko sai dai in ka ga kai iskanci sha ka iskanci sai ka sai sai ka rike kuɗinka akwai bayani akan wannan a takaice da ya tambaya na yana tambaya yanzu mutum ne yake da bawa sai bawa ya samu ɗa to shi wannan ɗan me matsayin shi to abin tambaya sai a ga shi bawan ga wacce ce ya samu ɗa ga ya ce ya samu ɗan ko kuma ga baiwa ce ya samu ɗan ban hausa in ga baiwa ce ya samu ɗan to ɗan na mai baiwan nan yanzu in kana da baiwa ina da bawa ko kuma bari a bari sani adda baiwa kai adda bawa sai ni ba bawanka baiwa ta ko to duk yanda bawanka ya samar ga baiwa ta in bukaci kuɗi sai zo in cinta in ta in sai suwa kun gane zabi ko aure za a ɗora musu ai bauta Allah raba mu da bauta ya ce yanzu babu bayi to ba sani na yawwa in ya ce yanzu da an ka ce wanda ya zargi matarsa da zina ko babu shaida ta ce ƙarya ne gurin alƙali za a ta yi alƙali zai sashi rance so hudu ita ma ta rance so hudu rantsuwa na biyar shi namiji ce tsinon Allah ya tabbata a gare shi da gaske yake ita kuma rantsuwa na biyar ta ce hushin Allah ya tabbata a gare ta in mijin gaskiya yake in an yi wannan ba a yi makowa haddi amma za a raba auren su ko su sun ka rage ba a ƙara aure tsakanin ta je ta nemi wani shi kuma ya je nemi wani shi ake ce ma ne an an rabu kenan To, shi yana cewa ana iya tunanin wani musiba ya sauka a kansu. Abin da ke so mu fahimta, zina in ta kai wannan matsayi laifi ne tsakanin bawa da Ubangijin shi, ko ba haka ba ne? Tsakanin bawa da Ubangijin shi ba a shiga. Si eyewa, wanda ya yi ɗayan aikowa sun da bai da gaske zai iya nadama, yaje ya tsamna tsakanin shi da Allah ya gyara Allah shi ya sa abin da zai masa amma dai abinda ake kan hukuma in irin wannan ya faru ba a gaugawa sai an ja namiji an yi mai nasiha an yi mai nasiha an yi mai nasiha ko ya zo fara rantsewa kafin shi kare a ƙara hita da shi riba hawa ne ma rantsuwa habila sun kasa ruwa wallahi na ana Allah ba ta yi ita ma mace sai an yi mata gongohoi ba haka ake sakin abin ba kuma ba rana guda ake yin abin ba ina in zarge shi ga ana bin abin step step ne kafin abin in kaga an kubla rantsuwa biyar biyar din nan to duk wani hanya da za a bi ta a gyara an bi ba ta yi ba to sannan a zartar da wannan yana da bukatar abin ku ci gaba Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba don falala Allah subhanahu wata'ala a gare ku ba da ya sauko muku da wannan littafi ko wa rahmatuhu da rahamarsa wa anna Allah tawwabun hakim kuma Allah subhanahu wata'ala mai yawan tuba ne kuma mai hikima ne game da abin da ya shar'anta ma bayansa sai za mu zo qissatul ifki qissa ta kazafi da aka yi ma nana Aisha yana daga cikin ayoyi wanda za ka karanta a ƙorani su tashi hankalinka su kuma ba ka tsoro ka kuma katse ma lamarin mutum adam Allah ya ce inan ladina ja'u bil ifki usbatu minkum lalle waɗanda suka zo da kirkire na ƙarya jama'a ne daga cikin an ka ce al ifk shi ne ka shirya abin da bai faru ba kamar da shi kamar ya faru kuma a ɗauke shi ya faru abin da ya faru malaman tarihi sun yi saɓani akan haddade yaushe ne abin ya faru amma da muka zo a muƙaddima na wannan surar na ce muna ƙisatul ifki zance mafi rinjaye ta faru ne a shekara ta nawa sai na ci ku tara kenan sai na ci ku tara ku bari in ƙara tambaya ku tsaya ƙara tambaya ƙissatul ifki shekaran da aka jefina na aisha da ƙazafin ta yi zina wacce shekara ne aini na haddade mana shekara har ma na ambaci yakin da ake cewa a wannan yaki ne aka mata wannan kazafi ni ban manta ba kai Allah Ismaila na tsara mu kowa tare dala 20 20 nan ko ku duk ku ji yanzu ina tafi ku bari in ƙara muku hukunci hukuncin ku dala ashirin-ashirin sai an ga dashi wani ya tare na wani ya tare na haɗa mintu a kai mintu cikin mota ashirin-ashirin ku dawo ku dawo mu koma ba ina zo muna muƙaddima na wannan sura ai na kasata muƙaddima sura kashi biyar muƙaddima ta uku na ce mana fi bayani tauqit nuzul hadhihi sura ko yace zan yi mana bayanin lokutan da surar ta ɗauka kafin ta gama sauka. Nice suratun Nur tana cikin surorin da suka ɗauki tsawon lokaci ana saukar da su ba a gama saukar da su ba. Nace dalilai da ke nuna haka, akwai ƙistar Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Nice shi Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi ya mutu ne a shekara ta uku. amma ya kasance bayan an yi hijira yakan zo makka saboda masu raunin da ba sa iya yin hijira yana zuwa ya kawo musu ɗauke lokacin da ya zo ya haɗu da wata tsohuwar barkasa anak wannan anak ɗin nan haɗu da shi sai ta ce da shi tana buƙatar su yi lalata da ita ya ce musulunci ya hana wannan saboda haka sai ta ce in ba za ka bari mu yi lalata ba to ka aure ni na ambata wannan ko bai ambata ba ya ce sai ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a mazinaci bai aure sai mazinaci a ambaton da malumin tarihi suka suka ce an sabkar da wannan aya ne akan wa'annan mutane duk da yake akwai wasu maganganu da ba ambata ba sai na ce mana kenan ko dai ya zama wannan abin ya faru ƙarshen ƙarshen shekara na farko a hijira ko kuma farko farkon shekara na biyu a hijira ko ba haka bane mun karanta wani aya ko ba mu karanta ba sai muka zo akan bayanin qissatul ifki cewa sai a shekara na hudu da aka yi gazwatul muraisi ko kuma banul mus'ala lokacin da aka yi nan ne na kawo mana nace wasu malamai suna gani amma dai da wasu da akan gazatul murasi ne nana Aisha tace ga labari da yake yanzu mu dawo kan wannan shekara ta nawa ne kenan akwai wanda suka ce shekara ta ta biyar wasu ta bakwai amma magana mafi rinjayi abinda malaman tafsiri suka tabbatar ya faru ne a shekara ta hudu nana Aisha take ba da labari to yanzu mu taho tare na yi mulkin yana ko? ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan za a yi tahiya sai ya yi ƙuri'a tsakanin matan shi ana sai a rubuta tahiya to duka sai a rubuta haƙuri haƙuri haƙuri misali sai a kaɗa cikin wani abu sai mu zalace kowace ta ɗauko to in ki ɗauko ki ga an sa haƙuri to ki ba ta haƙi bane sai ki haƙura wadda ta ɗauko tahiya to ta ita za ta yi kaga babu wanda za ta ce an yi mata wani cuku-cuku ko aisha ta ce da aka jefa kowa na ɗaukowa ni da na ɗauko sai na ga ni ne za ta yi da ni sai ta hiyar ta zama da ni ne za ta yi shi ne da muka ta yi akwai haudash da ake yi shi ko wannan haudash ɗabi'a ne na larabawa sai a yi abu kamar ɗan ɗaki in za a yi tahiya sai mace ta shiga ita tana leƙo iska na shigarta tana iya ta leƙo ta ga mutane amma dai ba a ganinta yanzu da ta je tana nan zaune to sai aka wannan dan hauda ji aka sata Aisha ta ce a wannan shekara ban yi jiki ba ina karamar yarinya jiki na bai da nauyi kuma hauda ji yana da nauyi kenan in ma na shiga ba wani nauyi zan kara masa ko kuma na hita in an ɗauke shi dama yana da nauyi ta ce sai mun kai tahiya da muka zo muka dawo daga gurin yaƙi an taho sai kayan adona ya tsinke ban gan shi ba maimakon in ce kai ku jira in dibo can da ni zagaya ko ina ganin shi ban yi wannan ba sai ni ta ina sauri sai an ka dago ko da ni dawo sai ni tare da duk mutane sun tafi ina ihu ba su ji ina taho ba za ka cin musu ba ana aisha sai ta ce to na san tabbas sai an zo nema na amma abin da zan yi ba ni in zauna anan in an zo nema na sai a same ni ya hain ta yawo a zo a rasa inda za a same ni sai ta kama wuri ta zauna ci tana nan kwana ya kama ta shi ko wani sahabi ana shi shi safwan shi ko ɗabi'an shi in za a je yaƙi shi ga rigan shi ake rigan dawo sai shi zaman shi sai an tahi an tahi an tahi an tahi sai shi biyo shiga in kaya da wani abu ya dauko in ya ga wani abu ya tsinta in an ka zaka sai shi to duk wanda ya san yaya da wani abu ya zo na tsinta gashi in bashi shi yakin shi kenan yana ta yana ta sai cinki duhu ya kalla sai ya ce wancan ce waccan wancan ta ta ce shi ya san ni tun kafin a saukar da ayar hijabi kenan zai gane mu sai ya ce ta ce tun da ya hange ni ban je na faɗar wata magana babbancin istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ya ɗauko ni yana bisa raƙum ina bisa raƙum yana jaye da shi yana istirja'i yana istirja'i har sai da ya zo da ni cikin ayari na yaƙi ana aisha ta ce ya zo da mu ne daidai lokacin azhar da rana da Allah yanzu mutum na lalata da mace to da ita cikin rana ya kawo ta ko da suka tinkaro su abdullahi bin ubay sun ka harunga sun ka gani sun ka ce ta lalle ku lalle ku to kun ji abin da ya faru sai suka fara ya da magana wanda kaga dai wani can ko kai dai ka san ba a wurin mace da namiji cikin daji komai bai faru ka dai sani ko shikenan sai munafikai sun ka fara yin gugu gugu su zama can abin nan wanda ka samu labarin yau haba kai ce inda kaga abin da an kai kaza kaza kawai sai labari ya game sahabbai gaba ke ɗaya sai ya zama to munafukai su sun samu abin faɗi dama abin faɗi suke faɗa su ko mu'minai abin ya ɗaure musu kai su ce gaskiya ne ko su ci ƙarya ne abin ya ɗaure musu kai hakan magana ta zo ta game gari shin a tarihi wani mutum ne ya jefi na na aisha da ƙazafin tazina wani na fara faɗin haka ban ji ba a cikin mutane wani na haikuwa lahi abdullahi bin obai bin salu wani na ya ce ta yi zina daga farko da aka tashi yin hajji abdullahi bin obai bin salu an yi masa hajji ban ji ba ba ai ba mista ba ai masa haddi ba sai malamai suka ce munafurci ƙwarewa ake yi cikinsa shi abdullahi bin ubay bin sallu saboda ƙwarewarsa a munafurci shi ya yaya ta aisha ta yi zana amma ko so ɗaya bai taɓa cewa ta yi zana ba sai dai ya zo shi haɗa ma bayanai shi haɗa ma bayanai sai ka tashi kana faɗa ai an ce wancan ta yi zina ai an tambaye ka wancan sai ka ce Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ce in ka tambaye sai ya ce a shi bai ce ba shi dai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza munafiki Allah ka kare mu wannan lokaci musulman wannan lokaci sun ga damuwa sun ka tashi hankali nana Aisha ta zo gida rashin lafiya ya kama ta ana ta yaya ta maganar magana ta kawo ga manzo sallallahu alaihi wasallam magana ta kai ga abubakar magana ta kai ga manyan manyan sahabbai duka taron mutanen madina magana ta ga mai kaf cewa an kama aisha da sufwan suna lalata nana nana aisha ba ta da labari har sai lokacin da wata mata ta je ganin ta ana ta hira Aisha ta ce wani yau miki rakiya ta yi mata rakiya sai ta ce Allah shi wadaran musta sai ta ce ke tir da ke musta da ya je kaza yi kaza yi kaza kina mai kaza sai ta ce yanzu ki wance duk abin da ake faɗi akan ki ki jiya ba ai kin ji kin ji kin ji kin ji kin ji kin ji abin da ke faruwa na Aisha sai ta zube shi Allah sai ya ƙara dawo mata ciwo ci ta zo ta kalli manzon Allah shi dai bai cewa komai in ta kalli Abubakar baba ka ji abin da ake faɗi a kaina sai ce to ya zan yi in barantar da ke ba sun da suke nana aisha ta ce inda mun Allah zai kwanta shi mafarki sai Allah ya gwada mai tabbas ni ba ni abin da ake cewa na yi wata cir aisha tana cikin damuwa musulmai na kirki suna cikin damuwa munafikai suna ta dariya ana ta yawo don haka jama'a ku da ku shiga taitayinku idan mafi tsarkin halitta za a zarge shi da alfasha ga iyalinsa dalawa ya kai idan cece kucin mutane zai dabi manzo sallallahu alaihi wasallam waye kai dan haka mutane suna iya shirya magana ta banza akan ka ai ta yayatawa kai baka ma san ana yi ba amma inda zaka je zaka damu amma na rantse muku da Allah duk wanda ya shirya ma makirci na magana ko yaya magana ta yi sama sai Allah ya rusa wannan makirci saboda ƙarya ƙarya ce kuma gaskiya gaskiya ce abubakar ya damu manzo Allah ya damu Aisha ta ce da taga manzo Allah kuka kawai take da taga shi abubakar kuka take ta rasa inda za ta sa kanta shine Aisha take ba da labari ta ce an saukar da ayoyi guda goma a kaina malamai suka ce ayoyi goma sha shidda ne akan aisha aka saukar da ita amma guda goma su aka fara zuwa sai ta yi wannan magana daga baya sai aka karo guda shidda cikon bayanan da ke wangina na aisha da kuma matsayin da take da shi to shine sai Allah ya ce mana anan innal ladhina ja'u bil ifki wa'annan da suka zo da kirkiran ƙarya suka jingina ga ummu aisha usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikinku usba ala wazanin fu'ula ma bainal ashra ila arba'in tsakanin mutum goma zuwa arba'in su ne suke ɗaukar wannan wazani jama'a ne daga cikinku la tahsabuhu sharran lakum ka ku tsammanin wannan abin da aka yi muku sharri ne a gare ku Allah ya ce bal huwa khairul lakum a alheri ne gare ku wani abu sai an yi ma ana ganin an dukushe ka sai ya zama hayaki gare ka ka tashi yau ku ɗauki misali malamin ku da yake karantar da ku sai a zo a ce muku an kama shi hotel yana kaza yana kaza sai a yi hotuna na ƙarya a haɗa ai ana yi yanzu ko ba a yi a haɗa shiga shiga wata mata ga kaza kaza sai a yaɗa da kan wallahi malam wannan wallahi malam wannan Allah ya zai ji a jikin shi karantar wanda yake muku yaya za ku kalle shi to wanzo gaba daya wanda yake karantar da duniya baki daya an zo an shirya ƙarya kuma an ce matarsa ga halinta to gobe in yazo yana muku wazi da wani irin za ku kalle shi kenan wannan ayar tana ba mu labarin an yi shirin da ya kamata a ce musulunci ya rushe tun daga nan inda wannan bai rusa musulunci ba har duniya ta ba abin da zai rusa musulunci babu shugaban ƙasa ko a ce ga mata shi ce malala ce shugaban ƙasa zai muku daɗi ba zai muku daɗi ba ba ce annabin ku wanda ya zo da wahayi ana yawo kuma kun san wannan aƙida har yanzu ƴan shi'a suna da ita har yanzu ƴan shi'a suna fitowa su zage matar manzon Allah shi yasa malamai da kaf sun kace akan duk wanda ya musa Aisha ta barranta to kahiri ne saboda ya kare ta maganar Allah amma wallahi yanzu ƴan shi'a suna sukan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suna muzahara duk sanda ka gansu jaye da akuya baka ko karya to suna nuhi Aisha ne ana ja da ita ana duka haka za in ana yawo in ka ba gani mu mun gani duk wanda ya zauna Zaria ya ga irin wannan wa'inda mutane za su zauna lahiya ƙasar da ake zagin matar manzon Allah za a zauna lahiya don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya ba makami ne ta gyara Najeriya ba a tashi a dibilihin da ake Allah. ba a zama a wuri ana zagin manzon Allah ce a zauna lahiya kuma kira da nake yi ga mutanen Nijar gabaki ɗaya duk shegen da ya hito ya zage matar manzon Allah kan mu daga masa kafa babu wani kara akan mutumin da zai yi rishin kunya da matar annabi kowa shi rike wannan aqida in ta taso a hada da mu duk wanda zai zo shi faɗi magana ta rishin kunya ga matar manzo sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi ba za mu kyale shi wannan aqida ba za mu yadda da ita ba in za ka yi ta kabar munafucin ka a zuciya amma wallahi in za ka hito ka bayyana wannan aƙida ba za mu kyale ka ba Allah ya kare mu shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa li kulli imri'in minhum kowanne daga cikin su suwa wanda suka jifi na na Aisha da kalmar zina maktasaba min al-ithmi yana da abun da ya samu na zunubi malamai sun kace sai an kai amfani da kalmar iktasaba yana da bambancin da kalmar kasaba kasaba yana yi wa a istimalin shi wajen alkhair wa shir amma iktasaba akan sharri ne ake istimalin sa kenan kowane daga cikin su maktasaba min al-ithmi akwai abin da ya dauka na laifi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda haka ne ko ya ɗauki mabban laifi daga cikinsu ma'ana wanda laifinsa ya girmama daga cikinsu lahu azabun azim yana da azaba mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya kare halayenmu shi ne wallazi tawalla kibarahu minhum wanda ya ɗauki babban laifi daga cikinsu laifinsa ya girma lahu azabun azim yana da azaba mai girma laula idh sami'tum me yasa ku mu'minai sadda kuka ji wannan magana zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan mu'mine maza da mu'mine mata dan me ba su maka su zato na alheri ba abinda ayin manzo Allah ce zannu bil mu'minina khairan ko ba haka bane ku yi ma mu'minai zato na alheri dan me da aka zo muku da wannan labari ba ku yi zaton wannan magana ku ce ba haka bane yasa akwai wani sahabi daga cikin sabon manzo Allah ya zo gida matarsa ta ce ka ji abin da ake cewa Aisha ta yi kafin ta rufe baki ya ce ƙarya ne ba gaskiya ba ta ce ƙarya ne ba gaskiya ba matar manzo Allah ta ce babu gaskiya ce haka ake so ku yi ma mu'mini zato na alheri wani mutum baka san gaibi ba amma ka kyautata zato gare shi duk lokacin da za a ce ma wane yayi kaza ran kai baka ba gaskiya bane amma a ce ma wani ya yi kaza mutumin kirki yana kira zuwa ga alkhairi sai ka fara tunanin ah ko shi yasa dai na ga wani kaza haba idan na san turanan nan sai ce din shi tarya ma wani abubuwa Allah bai so irin wannan Allah son yake duk mutumin da a zahiri Allah ya nuna wa mutane shi mutumin kirki ne in aka tinkaro shi da alfasha farko ku fara masa to alkhairi sai Allah madaukin sarki yake cewa wa qalu hadha ifkum mubin su ce ai wannan kirkiran ƙarya ne mabayyani haka Allah ya so laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa wa'innan da suka ce nana Aisha sun ganta tana alfasha da wani dami ba su zo da shedu guda hudu ba fa in lam ya'tu bi shuhada yayin da ko ba su zo da wa'innan shedu ba wa ula'ika inda Allah yawmul kalibun wannan abun Allah sune makareta duk wanda yace wani yayi zina in bai zo da sheda hudu ba abun Allah makareci ne za a yi mai haddi bulala 80 walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah subhanahu wataala akan ku ba haka ne ko wa rahmatuhu da kuma rahmar Allah subhanahu wataala fi duniya wal akhirah duniya da lahira ma'ana kenan nan duniya Allah subhanahu wataala yayi muku falala na samun tuba kuma na yafiya a lahira Allah ce in ba dan haka ba la massakum fima afattum fihi da ya shahe ku game da abin da ku kusa a cikin sa na faɗin maganganun da su dace ga da matan manzon Allah ba azabun azim da azaba mai tsanani ya shafe ku da haka mutane mu shiga tattayin mu in aka kawo ma magana akan wani kafin ka fara ba da maganan nan ya kamata ka musa tukuna ya kamata ka nazarta kakka zamto da an kawo ma magana ka ɗauka ka yayata in ba haka ba ka faɗa cikin tashin hankali in talaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke yayata wannan magana da harasan ku wa taquluna bi afwahikum kuna faɗa da bakunan ku ma laysa lakum bihi ilm abinda ba ku da wani hujja akai ba ku da sani akan shi wa tahsabunahu hayyinan kuna ganin abu ne mai sauki mana kuna ganin ukubar cewa wani yayi bai ba kuna ganin abu ne mai sauki wa huwa inda Allah azim Allah ce wannan abu abun Allah abu ne mai girma jingina magana ga wani ga wani a ce yayi bai ba duk suna wanke Aisha yanzu an faro daga wannan aya har zuwa aya ta 11 ko har zuwa aya ta 26 duka ayoyin da suke nuna falalar Aisha wannan alim Abubakar Allah ya fifita su da abubuwa daga ciki kai wannan ayoyi da aka saukar da su saboda ita wannan ma da sahabbai ne Allah ke gargadi sahabbai ne ake gargadi cikin su an samu ƴan cegumi da Allah ya ga yanzu eh dan haka shi mutum mutum mutum ne an fahimci hausa shi ko Allah Allah ne duk halayen da za a iya samu gare su ana iya samu gare mu kun fahimci hausa abun nan da suka yi ma Allah ya yadda ya sa su aljanna tare da halin nan nasu na mutane mu ma za mu iya yi Allah ya karɓa ka mai samu aljanna abin nan da wa'incin suka yi suka husa ta Allah ya sa suka zama ‘yan wuta, kuma muna iya shi mu zama ‘yan wuta. Da haka ka ɗauka, sahabbai Allah ya musu falala ne sun ga manzo, Allah ya ba su aljanna tun kafin su mutu, amma halinsu na mutane suna da shi, kuma halinku na mutane kuna da shi. Wannan tsegumi da ake yi a yanzu dama akwai shi. wannan ɗan haɗe-haɗe ɗan gutsurutso ma da kuke gani a yanzu akwai dama akwai su shi yasa duk wani abu da za ka yi duniya ba daga an yi ba kun gane misali ko Allah ya yafe mana shi ne ake cewa mala yake cewa malamai ke cewa ka kame bakin game da abin da ya faru tsakanin su shi ne misali fitina tana faruwa tsakanin mu a yanzu mu gyara su ma sahabbai wa junan su fitina ta shiga tsakanin su to amma manyan mutane ne Allah ya yarda su ya yaye musu ya ba su aljanna mu kama bakin mu su dai mutane ne irin mu Allah ya ba su daraja da bai ba mu ba mu ma muna da irin tamu daraja haka dai mu fatan mu haɗu da Allah lafiya mu samu mu tsira ko ba haka bane Allah ya ce ya'izukumullahu Allah yana ja kunnan ku an taqudu limithli ko ba na bane walau la yakasami'tumuhu me yasa yayin da kuka ji wannan magana qultum missa buku ci ba ma yakunu lana an natakallama bihadha bai kamata mu yi wannan magana ba mu shi mu bari mu ga abin da Allah zai dan me ku yi haka ba ai kamata ne da aka ce muku ga abin da Aisha ta yi ku ce wanga abu ya fi ƙarfin mu amma sai wasu ku suka je suna yaya ta wannan magana subhana kamata ya ku ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah hadha buhtanun azim wannan kirkiran ƙarya ne mai girma yi'izkumullahu Allah yana muku wa'azi yana jan kunnanku an ta'udu li mithlihi an ta'udu bi ma'ana Allah ta'udu kakku sake aikata irin wannan in kuka ji magana ku tsaya ku yi bincike in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyin in wani zo muku da labari ku tsaya ku yi bincike tas kafin ku dauki magana kuna yayata shine Allah ya ce an taqulu li mithli ka ku sake dawowa ga irin wannan abadan har abada in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mine ne yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima إن الذين يحبون أن تشيء الفاهشة فاهشة للي وإن دكي سن الفاشات تواسو في الذين آمنوا أما سو إيماني ما نأتكي ما سو إيماني لهم عذاب أليم سنة عذاب ميرددي في الدنيا عن الدنيا ما نا وإن دكي زرجم مؤمني دكزهي إن أنكا ما سو كزهي نزاع مس عذاب الدنيا شيري قولنا تمانين تمانين kun gane ko wal akhirati kuma lahira ya musu azaba in sun mutu wasu tuba ba ko kuma ba a samu aka musu wannan hukunci ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya san abin da ku ku kasance kuna da sani ba ma'ana Allah ya san Aisha ba ta zina ba amma ko ba ku san haka ba to ko kun sani ko ba ku sani ba Allah ya sanar da ku Aisha ba ta yi wannan abin ba walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah akan kuma wa rahmatu da rahmarsa wa anna Allah raufur rahim kuma lalle Allah mai tausayi ne kuma mai jin kai ne ana mai jin kai ne mai rahama ga bayansa Allah subhanahu wataala kai muna rahama kai muna jin kai Allah ya samu dace ina ganin ana nuna mana lokaci yayi nan zamu dakata abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk